السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب العمل في جامع الصلاة وقبل أن نعرج على باب العمل في جامع الصلاة في الأسبوع الماضي قرأنا كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حيث شرحنا أن إعمال السنة مرة واحدة أفضل من إعمال البدعة ألف مرة لأن البدعة الآن لا ضرورة لها ضرورة التي سببت البدعة الآن ليس ليست موجودة abin da yake faruwa shine in aka ce manzon Allah ya yi kaza a ce a mu malikiya maliku za mu bi to ga salatin da maliku ya rawaito a a kowa salatin da malamin shi rawaito shi zai dauka shedan ke na shedan ne yake wasa da mutane to me yake sa na kirkiro salati ko ka kirkiro ko na kirkiro bid'a ko ka kirkiro mas'ala ce wacce take mantiqiyya yanzu muna zaune da yamma kowa na kai kawonsa mana ɗan adam ba zai rayu ba sai tare da haske ɗan adam ba zai taba iya rayuwa ba sai da haske dalili in kana tafiya cikin duhu ko ka je ka buge abin da ya fi karfin ka ya barma da goshi ka ko kafanka ko ka je ka buge abin da ka fi karfi ka karya shi to shi sa duk yadda za a yi sai da haske an fahimta ko ɗakin ka kake shekara nawa kana ciki zuwa falo zuwa ko ina in ka farka cikin dare da duhu ba za ka yi tashi ka yi karfin hali ka tafi ba tare da cewa nan kake kai kawo kasan wajen sai ka kunna fitila to wannan fitilar da za ta haskaka maka kowa da gwargwadon ikonsa yanzu akwai fitilan Allah da da almuru ya shiga magarba ta shiga rana ta fadi an shiga duhu kenan to kowa zai yi ƙoƙarin saman makanshi gwargwadon hasken da zai haskaka makanshi rayuwa zuwa da safe kowa gwargwadon ƙarfin shi da ikon shi wannan ya kawo a ci balbal wannan ya kawo fitilan kwai wannan ya kawo kaza wannan ya sa kwan fitila wannan fluorescent wannan ya ta da inji wannan ya sa sola kowa gwargwadon ikon shi saboda kar a rayu cikin duhu da zaran an ce gari ya waye hasken Allah ya fito rana ta fito kowa sai ya yi mai a lokaci in ka bar fitilanka kuma ka zamo mai ya zama gidadanci kowa sai ya je kashe wannan fitilun da muka kunna saboda mai ga haske na Allah wanda yake ya hada kowa kuma daidai kowa daidai yake a ƙarƙashin wannan haske ba haka bane ba to yadda ka ga wannan al'amari aka yi lissafin shi a bayyane ka gan shi to haka yake a cikin a addinance kowa na bukata yadda zai bauta wa Allah maraukin sarki wannan ya kirkiro kaza wannan ya kawo kaza wannan ya kirkiro kaza wannan ya kawo kaza sai Allah maraukin sarki ya ce mai ya saukar da haske guda nawa biyu nuran wa kitaban munira mai Allah ya ce ya dibi Allah mai taɓayi an zanna ilaikun nuran wa kitaban mubina haske da littafi wane ne hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sai malamai suka ce da zaran hasken Allah ya sauko an aiko manzon Allah ga alkur'ani duk wani abin da ya danganci rayuwa ta addini ko ta rayuwa sai an bar shi an bi wannan hasken shine zai sa a rayuwa a zauna lafiya in ba haka ba abin da za ka taba yi ya yi daidai game da addininka wannan ya kirkiro wannan wannan ya kawo wannan wannan ya kawo wannan sai aka ce ga haske guda biyu an saukar manzon Allah da alkur'ani sai kowa ya ja wannan baya ya ajiye zuba lokacin sa bane kamar yadda ka kunna fitila da daddare rana na fitowa ka je ka kashe da kanka in ka bar wannan fitilar tana ci sai a ce wannan menene me yasa ba wannan ne lafiyarsa kalau kuwa ko ba gida ce ne ko ba kauye ne ko mafi barna yake yi ko ba wanda zai ga wannan fitilar ce ko dai ba gida ce ko ba kauye ko mabarnaci haka in kana dabara ya zaka bauta ma Allah madaukakin sarki aka wannan kirkiro ma salati wannan ya ce ma kaza wannan ya ce ma kaza aka ce ga wanda manzon Allah ya faɗa to dole ka bar wancan ka ɗauki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda mai sirrin ibadan yana cikin abin da ya fito harshen manzon Allah wallahi tallahi duk wanda ya lizinci salatin da manzon Allah ya kawo yana yi haske ke kara imani da haske yana kara yana yana yana da kaunar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kirkiro wani salati yana yi wallahi dada nesa ta sheke daga gabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka wayi gari baka iya girmama manzon Allah yanda ya kamata sai wanda ya sai ka ga in abin da ya fito daga harshen manzo Allah kake yi wallahi sai Allah ya kara ma haske na imani kana kaunar manzon Allah yadda ya kamata hakka bar wannan kai ka dauki wanda wani ya kirkiro to wannan shi kake so kana girmama shi fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafiya kake a hankali ba za ka yi ankara ba sai ka ga duk wani abu na manzon Allah ba baya damunka baya samun mazauni a cikin zuciyarka saboda mai saboda kabar abinda manzon Allah ya kawo misali ɗaya ake bugawa duk mai hankali zai gane in na zo ni wane ni ba kowa ba ne fa ana ba shi da kyau a cikin addinin musulunci ana khairu min shay aulakanta da mutu na zo na ce ina son shehunka ko malaminka sai ka bilale marhaba da ni ka bani ruwa na sha ba haka bane ba ni din nan nazo na ce manzon Allah nake so sai kai fushi da ni ba ku taba gani bane ba ku taba gani bane ba da a ce da ni kake fushin farko ma da na fada sai kai fushi da ni yanzu fushin wane ne ya shafe ni manzon Allah kake fushi na ce ina son shehunka ina son malaminka kai lalai mara ba ka bani ruwa ka bani fura na sha muka zauna muka ta kana so na don ina son shehunka da nazara ce ina son shehun kowa na ce manzon Allah nake kauna sai ka ɗauke ni abokin faɗanka don Allah akwai haske a cikin imani akwai sauran ragowar imanin ma eh akwai ragowar imanin to sirrin da ke ciki kenan shi sa ake ce abinda manzon Allah ya faɗa shi za ka yi saboda Allah ce wa in tuti'uhu tahtun wa ma 'ala rasuli illa al-balagh yanda kuka ga misalin nan da muka buga duhu ya shigo kowa ya sa fitila gidan shi saboda da dare kar yana tafiya ya buge ba a tafiya cikin duhu sai an bata yasa dalle sai da haske yasa Allah ya sauko mana wa nazzalna alaikum nuran wa kitaban mubina ba haka bane ba Allah ya saukar da haske manzon Allah da littafin manzon Allah shike fassara littafin haske biyu sun karu kenan sun haɗu kenan to shi yasa an ka farka da tsakan dare sai ka kunna fitila saboda kasu zaka je ka sha ruwa ne ko zaka je ka yi menene ka dawo in cikin duhu ne ba zai yi ba kana tafiya cikin duhu zaka yi karo da abin da ya fi karfin ka sai ya barar ma da goshi ka ko kafanka ko ka yi karo da abin da ka fi karfin shi sai ka barar da shi yasa sai an samu haske da zarar rana ta fito hasken Allah ya fito wanda kowa da kowa yake daidai a ciki kowa zai je ya kashe fitilar wata fitilar ma ka bata bata ba a ganin ta bata da amfani saboda ga hasken da ya fi karfin ta ya fito to haka cikin addini in aka ce ga haske ga manzon Allah ga hasken alkur'ani to dole ko menene sai ka ja da shi baya ka ajiye sai ka dauki abinda manzon Allah ya faɗa abinda alkur'ani ya faɗa alkitabu wa sunna to shine kayi aiki ka kamanta yadda rana ta fito ka cire ka jawan ka kashe da kanka wannan ma kai ma za ka ga haske ya zo kuma me zai ga ga haske ya zo wace larura kuma za ta sa in je ina kirkire kirkire ko in je dauko abin da aka kirkiro an fahimta to haka rayuwar duniya baki daya tattalin arziki ne siyasa ce soja ne ko menene duk abin da za a yi wallahi tallahi in ba wannan haske aka haskaka da shi ba ba shi da albarka ka duba inda rayuwa ta kai na ci gaba ya ɗaukaka da komai da komai amma duniya baki ɗaya ɗan adam ba inda bai kai ba a cikin ci gaba da kirkire-kirkire ya kera wannan ya kirkiro wannan baki ɗaya ɗan adam ya kasa yadda zai kirkiro yadda zai zauna lafiya da ɗan adam dan adam ya kasa yadda zai yi ya zauna lafiya da dan adam kullum sai cikin me cikin cikin tashin hankali abinda ma aka tarar an gina rusa shi ake saboda me saboda abinda ake samu din nan ake kirkirowa din nan wallahi babu albarka a ciki wani irin kuɗi ne mutane ba su samu ba a yanzu wa ya samu kwanciyar hankali wace irin ɗaukaka mulki komai da mutane ba su samu ba waye huta waye samu kwanciyar hankali saboda kuɗi da kake gani ɗin nan sai dai ɗan taimaka ma ka ji daɗin rayuwa ko mulki amma kwanciyar hankali cikin zuciya yake wannan zuciya kuma ba wanda ya santa ko likitoci Allah bai basu likitoci Allah ya basu ilimin da za su jinyace gangan jiki gaji suna kallon shi duk abin da ya samu gangan jiki wanda ya koyi likitanci zai auna ya auna ya duba ya gani sai baka magani amma zuciyarka baki zuciyarka banda manzon Allah ba wanda Allah ya ba likitancin wannan shine annabawa da manzonai su kadai kuma imamu malik ya ce dan adam ya tashi ne a cikin abu biyu gangan jiki da dume zuciya haka manzon Allah ya faɗa wa inna fil jasadi mudghatan إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت ألا وهي القلب وأن زوجها دكك كله ita kuma menene abincinta naman kaza kwai manyan riguna kayan menene da menene Allah ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub ala ku shaurara ku kasa kunne ku ba da aron kunne ku bi zikrillahi tatma'innul qulub ambaton Allah tuna Allah zikirin Allah shine yake sa zuciya ta samu nutsuwa duk wanda ya dauki wani abu daban ya kirkiro yana yi shekara ɗari yana yi wallahi zuciyarsa ba ta da tsarki kaga ayyukan da ake yi kaga abubuwan da mutum ya ce kaza kaza kaza amma in ya tashi tabargaza ba ruwan shi ma'ana wayannan abubuwan da suke ba su sarkaka baya tsarkake masa zuciyarsa da da ke kashewa zuciyar ke sa'an nan bi zikirin lahi tatma innul qulub to shi aka ce menene ambaton Allah me ya tuna Allah aka ce cikin abu ɗayan guda uku yake shi ka aiwatar da su duka baki ɗaya sa'an ka zamo cikin zakiri na Allah wa zakira na farko ambaton Allah sallah zikiri salatin annabi kalma da wayannan duk abubuwan da manzon Allah ya taho da su su ne suke dauke da sinadarin da zai tsarkake maka zuciyarka su ke dauke da sinadarin da zai daukaka darajarka wajen Allah madaukakin sarki in ba haka ba babu wani a wanda zai kawo maka abin da ke dauke da sinadarin da zai sa zuciyarka ta samu tsarkaka sai manzon Allah kadai sallallahu alaihi wasallama karatun alqur'ani la haula wala quwwata illa billah salatin annabi duk wa'annan ana ce musu bangare ɗaya ne na zikiri ba su kadai ne zikiri ba da a ce su ake bukata sai manzon Allah da nana Fatima sayyidina Ali su zauna cikin zawiyar su cikin masallacin su ana yi ina ruwansu da kowa ina ruwansu da kowa to da yaya mu za mu zama a cikin Kano mu zama mu ma muna muna fatan ranar lahira mu hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi su zauna masallacin su suna yi amma ya aka yi aka ce wa iz gadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu samiun alim ka tuna lokacin da kai sammako lokacin da ka tashi ka je kana shirye wannan bataliya ku ku tsaya nan ku ku yi haka ma'ana bayan ka dauki duk zikirin da manzon Allah ya kawo kana yi in zaka iya yin duka ko in ba zaka iya ba gurgurdo abin da zaka iya sai kuma ka ilmantar da wani ka karantar da wani shi ma tuna Allah ne ka je ga musulunta da maguzawa ko ka taimaka masu musulmi da maguzawa ko ka yi wa'azi da karantar da ‘yan uwa kana kaza kaza kaza kaza shi ne mataki na biyu na tunan Allah na ambaton Allah mataki na uku duk sa'an da ka ta san mai za ka yi abu wannan abin ba shi da kyau ka tuna Allah baya so sai ka daina duk abinda Allah ke so shaidan yazo ya sa ma kiwiya sai ka fi karfin shaidan sai ka yi to sai ka hada waɗannan abubuwa guda uku tuku shine zaka zamo cikin minaz zakirin Allah kaseeran waz zakirat shine zaka samu ala bi zikrillah tatma'innul qulub in ba haka ba baka shiga ba za ba yadda za a yi ka samu wannan matakin an fahimci wa'an abin da ake nufi da waɗannan maganganu to amma son zuciya son zuciya shine ba wanda bai san cewa sunnar annabi ta ce gaskiya ba to amma yaya za a yi yaya zan yi gada na gada ne a gidan duk sa'an da kaji mutum ya ce ai na daina haduwa suka yi hanya wanda ya gada fa shekara hamsin haka ake rayuwa da shi ake ci da shi ake duk abin da ya zama hanyar cinka da shanka to ka yadda ko za a dawwama wutan jahannama ne wallahi sai dai a dawwama shedan zai zo ya sa zuciyarka da kudurci haka an fahimta to gada aka yi iyaye sun kakanni sun yi kuma an gada to ya za a yi barin shi yana da sauki ba shi da sauki sai imani mai karfi shine manzon Allah ya ce man taraka shay'an lam yatrukuhu illa lillahi awwadahu Allah ma huwa khairun minhu duk abin da ka bari saboda Allah ka tabbatar kar kai shakka kar kai kokonto Allah zai musanya ma abin da yafi wannan alheri to amma ya za a yi sai imanin ya samu haske sai imanin ya samu haske ya samu karfin da zai iya fuskantar mutane abin da za a faɗa a cikin wannan amma karshe riba ka fa Allah zai musanya ma da abin da ya fi alkhairi an fahimci wayannan matsaloli baki ɗaya insha Allah babu al'amali fi jami'i salati haka malam yace ko قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين منذ الله يا كسنتي yana sallar raka'a biyu kafin azhar bayan azhar kuma ya sallaci raka'a biyu sunno ne ma'ana sunnan azhar kenan wa ba'da al-maghribi raka'atayn fi baitihi bayan magaruwa kuma sai ya sallaci raka'a biyu amma sai ya shiga gida ba cikin masallaci ba in kai masallaci yayi in ka shiga gida kai yayi wa ba'da salatul isha'i raka'ataini bayan sallar isha kuma raka'a biyu wa kana la yusalli ba'da aljum'ati hatta yansarifa fayarka'u raka'ataini manzo ya kasance baya sallan nafila bayan sallan juma'a in an idar da sallan juma'a sai ya shiga gida sa'annan ya sallaci raka'a biyu an fahimta in ka ce in ka shiga gida kai yafi in kai a masallaci yayi aka ce in za ka yi masallaci sai ka yi raka'a hudu ko ka yi raka duk abin da Allah ya hore ma raka'a biyu za ka iya yi raka'a hudu za ka iya yi nafila ce sunna ce in ma baka yi ba baka da laifi lada ne baka samu ba an fahimta daga yanzu ka ce manzon Allah kafin azhar zai raka a biyu bayan zai raka a biyu bayan magarba ka koyi wannan dan manzon Allah yana yi ko da da kana yi ka saba to zaka ga hasken da zaka samu a cikin wannan ibada dalili duk littafan da muke karantawa tun da kawai lahallari ismawi zuwa har zuwa muktasar sun shirya mana ne yadda za mu ji saukin ibada ba haka bane ba amma in ka karanta cikin lahallari in ka zo kana yi ina zuciyarka take wajen malamin da ya koya maka Sheikh Salih Al-Azhari ba haka bane ba in ka dauko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk sa'an da zaka yi ina zuciyarka take wajen wa take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Atta rauna kiblati hahuna, kuna ganin alkibla ta haka ya nuna musu alkibla, kuna ganin alkibla ta hunan? Fa wallahi na rantse da Allah, manzon Allah ki ne ya rantsuwa, ya ce, Fa wallahi na rantse da Allah, ma ya fa alayya khushu'ukum wala ruku'ukum inni la arakum min wara'i zahari. Ya ce, Wallahi da nutsuwanku da ruku'inku ina kallon ku ta bayana ma'ana yadda manzo Allah ke gani haka daga ba haka kuma yana gani ta baya sallallahu alaihi wa sallam qala wa haddathani an malik an nafi' an abdullah ibn umara anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama كان يأتي قباء راكبا وماشيا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk ranar asabar zai je zai tashi daga masallacin annabi cikin Madina ya tafiya je Kuba masallacin Kuba farko masallacin da aka gina kenan sai je sallar nafila ya yi sallah wajen sa'an nan ya dawo in a haye za shi zai tafi in a kar za shi duk zai tafi sallallahu alaihi wasallam me? eh duk za ka iya yi ba wanda ya ce masu raka biyu ɗin kawai a sallar nafila ma ai an so ka yi sallar nafila a gida saboda karkace bai halatta ba a yi masallaci yasa aka ce a masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ij'alu li buyutikum min salatikum shay'a ma'ana kai sallar farilla dole ka je masallaci amma sallar nafila in kai masallaci yayi in kai gida yafi haka mace ita ma ta yi sallar farilla a gida ya fi mata ya halatta ta zo masallaci ta yi amma an ta yi gida ya fi lada wala haddasa ni an malikin an yahya bin sa'idin an nu'man ibn murrat al-ansari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma tarawna fi fi sharib was-sarik waz-zani manzo Allah ce me kuke gani dangane da mashayi da barawo da mazinaci wa zalika qabla an yunzala fihim kafin a saukar da hukunci haddi a kansu qalu Allah wa rasuluhu a'lam suka ce Allah da manzansa su suka fi sani qala sai ce hunna fawahishu wa fihinna uqubatun ai yace mummunan aiki ne sabo ne akwai kuma uquba da aka ce ayi ma duk wanda yayi wa'annan amma wa aswa'u sariqati allazi yasriqu salatahu mummunan sata ba shine wanda yake satan kudi ba wanda yake satan kudi yayi mummunan aiki wanda ya fi shi aikin da ya fi shi muni wanda yake satan sallarsa qalu wa kaifa yasriqu salatahu ya rasulullah yace ya manzo Allah ya mutum zai saci sallarsa kuma qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha yana sallah baya cika ruku'i baya cika sujjada قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجي منظوم الله صلى الله عليه وسلم يأتي اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم wa'yansu sallolinku na nafilfili ɗin nan ku rinka yin su a cikin gida amma farilla wajibi ne dole ka je masallaci ka yi sallar jami amma sallar nafila ana son ka yi shi gida wani lokaci kada ku bar gidajen ku zamo kamar makabarta da an yi za ka je masallaci ka yi farilla ka yi nafila a'a ka yi sallar nafila a gida ka kara raya gidanka kenan ka kara sa albarka a cikin gidanka kenan قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول يتي عبد الله بن عمر يتي إذا لم يستطع المريض السجود أو ما برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا يتي مرة لا فيها بزي إيه سجود سجدا با يسي إيمائي kada ya yi azanci ya ce a ɗauko kasa ko wani abu a kai wajen goshe shi a manna mishi a'a sujjada aka ce ka yi in ba za ka iya ba ka yi ima'i ya yi sallaka ta cika ƙwala wa haddasa ni an malikin an rabi'ata bin abi abdurrahman anna abdullahi bin umara kana iza ja almasjida wa kad sallan nasu bada abi salatil maktuba wa lam yusalli qablaha shay'a ya ce abdullahi dan umar in yana zuwa yana shigowa masallaci tare da assalamu alaikum an aidar da sallah to baya yin wata nafila baya komai sai ya sai ya sallan farilla din yana zuwa aka yi tare da an idar da sallah to sai ya sallaci sallan da yazo ya tarar alabashin daga baya inda nafila zai yi amma ana idar da sallah yazo sallar zai yi saboda Allah ya ce ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه abla dan umar ya shige wani mutum na sallah shi masa sallama faraddar rajulu kalaman shi ya amsa sallam yayi magana ba ba ishara yayi ba faraja ilaihi abdullahi bin umara fa qala lahu sai abdullahi dan umar ya sake dawowa ya ce masa idza sallama ala ahadikum wa huwa yusalli idza sullima ala ahadikum wa huwa yusalli fala yatakallam wal yushir bi yadihi in kana sallah aka yi maka sallama ba za ka amsa ba sai ka daga hannu ka kai nuni ma'ana ka amsa kenan قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول عبد الله بن عمر يا كسن شينا فدرشيوا من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسيها ثم ليصلي بعدها الأخرى wata babban matsala ce aka kawo malamai ijtihadi suka yi babu wanda ke da nassi a kai ka taso da an za ta da ikamar la'asar ka zo sai da kai kabara Allahu akbar kake kana bin liman shi ka tuna ai ashe bai sallan azhar ba to ya za ka yi ha sai bi shi in a yi dadda sallah sannan ya yi mai ya riga ya yi niyan la'asar aka ce ya shiga sallah ba a ce kafin ya shiga sallah ba ko baka ji ba ne me na ce aka ce an fara sallah eh allahu akbar sai tuna ashe ban yi azahar ba to ya zai yi abladan umar ya ce sai ya cika sa sallan da liman in ya gama sai ya sake yin sallan da bai yi ba ya sake yin la'asar kuma wannan ina ma nan mana sai salata eh wannan ma mantawa yayi fa mutum yazo yazo an tada ikamar la'asar kafin ya shiga sallah sai tuna bai azhar ba sai shiga da niyyar azhar in aka idar azhar sa tayi la'asar liman yayi alaba da lada in an tashi sai kawo la'asar dinsa an fahimta to ya riga ya shiga Allahu akbar ai fatiha sai tuna ashe bai yi sallan azahar ba to ya zai sai me kowa ya faɗi malaman ma da kansu ijtihadi su kai ba nasi ba ne she sallame sallam ya sake shiga da niyan azahar azahar ɗinsa ta yi sai ta shekawo la'asar wannan ijtihadi ne zai samu karbuwa ko ba zai samu karbuwa ba eh zai samu eh me wala tumtilu a'malakum ina mana wala tumtilu a'malakum eh ya ya yanke sallan ne don ya gyara sallah ba ba ya ɓata sallan ba ne ya raya sallan ne ya canza niyya ne niyya ya canza domin ya ci gaba ya yi ta nafila gara ya yanke ya shiga da niyan farilla to wannan ya zama mamu kenan mamu shi yana da dama ko to illiman ne sai da ya fara sallah sai tuna ashe bai azhar ba ya zai yi ya zai sai me ya cika sa musu shi tasa na nafila to malikiya da suka ce mai farilla ba zai bi mai nafila ba fa sai janyo na bayansa to sai shi ya yaya sai koma mamu zargin me a to sai ya dabara in ya jawo wani ya shiga sai ya fita sai ya dawo ya je ya alwala eh to menene alwala haramun ce ba haramun ba ne a matsala ce ijtihadiyya fa in ka karanta suratu tawaqimis salata li zikri zaka ga matsaloli sun fi a kirga kana zuwa sai ka tarda za ta aka tada za a tada ikama ko ana sallar asar baka yi azhar ba kana sane da haka ahnaf suka ce sai ka fita waje ka je kai sallar ka sannan ka zo ka ka zo ka shiga tare da liman ma'ana kai naka a gaggawa kenan wayan suka ce a'a sai dole kai sallah da liman tunda ita ce sallar da aka tayar in an gama sai ka zo ka yi sallah azhar ka sake yin la'asar aka ce yayi sallah uku sallah ɗaya yayi ta so biyu wa ya dora mishi wannan nauyi to ya za a yi za ka karanta wa aqimis salata li zikri za ka ga yadda maganganun da suka yi to inda mas'alar take shine liman liman baya ya fara sallah yana ciki sai tuna ashe bai azhar ba akwai la'asar dinsa saboda tartibi malamai shafi'iyya suka ce tartibi wajibi ne in ya zama na sallah ne na yini ɗaya ko dare ɗaya wannan dole a yi tartibi yaushe tartibi ke faduwa sai suka ce in lokacin sallan ya wuce to su ma ba nassi ne da su ba kiyasi ne suka yi in lokacin sallan ya wuce lokacin salloli akwai salloli guda biyar ko biyu uku ko lokacin su ya wuce suka ce a lokacin tartibi ba dole bane me yasa suka ce qiyasan ala saumi ramadan watan azumi jere ake yi amma an ka ci bashin watan azumi ka zo za ka rama dole ka yi su jere dole ka yi su jere su suka ce kiyasi ne ba wai nasi ba da ijtihadi ne na malam an fahimta قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد wannan mas'alar abin da ya fi in ka zo dama ka zo baka shiga sallah ba baka yi niyya ba kenan sai ka tuna akwai azhar kanka sai ka shiga da niyya azhar in an gama sai ka tashi ka yi la'asar sallar ka tayi amma wajen malikiya akwai magana in kuma ka fara sallar sai da aka yi nisa cikin sallar sai ka tuna ashe baka yi azhar ba tartibi akan ka wajibi ne to suka ce sai ka bi liman ku karasa in an tashi ka zo ka kawo azhar ka kawo la'asar aka ce an dora mai sallah ɗaya yayi ta so biyu ba dole bane ba to ya zai yi to ijtihadin da muka ce yanzu ce sallah mai sallah babu ita to sai ya sake shiga da niyan azhar in ya gama sai tashi kawo la'asar sallarsa ta yi li'anna al-mas'ala ijtihadiyya laysa fiha nassun qati'un fi mahallin nizai قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة yace ina sallah abdullahi dan umar yana zaune ya mannu da bangon alqibla haka mana yana kallon sallah ta kenan falamma qadaytu salati in saraftu ilayhi min qibal ash-shiqq al-aysar da na idar da sallah sai na juyo ta ɓangaren ɓaryar haguna faƙala abdullahi bin umar ma mana aka an can sarifa an yamenika me ya hana ka juyo ta ɓangaren dama ƙala sai ce fakultu ra'aituka fansaraftu ilaika ai kai na gani na juyo wajenka hala abdullahi fa innaka kad asabta yace kai daidai inna qa'ilan yaqulu za a samu wani ya ce ai dole ne sai ka juyo ta dama da za ka waigo ta hagu ba in sarrafa in sarif an yaminik fa idza kunta tusalli fansarif haythu shi'ta in kai sallah ka gama liman yi sallah ka juyo ta dama ko ka juyo ta hagu na ali ko ya ce so da yawa na gama zo Allah ta barya hagu ma yake juyowa in shi'ta an yaminika wa in shi'ta an yasarik amr bil ma'ruf kenan wannan منظور أي سيدنا عمر كين أبلا إلى عمر كين قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من المهاجرين لم ير به بأسا عن رجل من المهاجرين جهالة يتي من المهاجرين إن صحابيني لا تضر الجهالة بالصحابي تو إن با صحابي بني بفا أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص أصلي في عطن الإبل yace abdullahi dan umar bin as zan iya sallah a cikin garken rakumi garken rakun ma wa qala abdullahi la yace a a walakin salli fi murahil ganam amma zaka iya yin sallah a garken raguna tumakai awakai to menene hukuncin sallah a garken rakuma wani suka ce bawalin mana tarosun rakuma na jisa shi sa ba za a yi sallah ba wani suka ce a'a tarosun rakumi ba na jisa ba ce za a yi sallah an karhanta ne amma in an yi sallah garken rakumi sallah ta yi قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال ما صلاة ما صلاة يجلس في كل ركعة منها سيد بن مسيب يتم ce wace sallah ce take kama kowace raka ashe an zauna a yi tahiya sun makala sa'idun sa'an nan sai ba su ba da jawabi sai ce hiyal magharib ya ce sallan magharba ce duk sa'an da raka'a ɗaya ta wuce ka ka zo to ta zama duk sallan ka zama za ka yi إذا فاتتك منها ركعة قال يحيى قال مالك وكذلك سنة الصلاة كلها وكذلك سنة الصلاة كلها ما معنى وكذلك سنة الصلاة كلها يريد إذا فات المأموم منها ركعة أن يقعد إذا قضاها مأمومي ركعة أي توتشي أدري زونا إيكو لأنها آخر صلاته سبب مالكية كرشن صلك كينو صابان دا أكي تمكي تتتونا كله قال الباجي وإنما تسير الرباعية كلها جلوسا صلى من ركعة هدو أنا إيه سامن تزم قوة ركعة شيء أنزونا أما أوة لرورة تفارو ميتشي إذا فاتته منها ركعة إن ركعة دي تكوشي مسا ثم أدرك الثانية يسام ركعة تبيو ثم فاتته بقية الصلاة برعاف أو غيره سأن سورا ركعوين شي سامو هقو شي فتا to su kuma bai same su ba kenan in yazo zai rama in yazo ya samu sauran ta karshe to sallolin shi raka a hudu ma ta zama zama kenan wannan duk masaloli ne malamai suke ta kokari suna kawowa babu jami'is salati babin da yazo na abubuwan da ke faruwa a cikin sallah ya zama na sallah bata bace ba an hana a yi aiki cikin aka ce inna fi salati la shughulan shi sa ba a so mutum na sallah yana wasanni ko yana wani aiki to amma akwai abubuwan da in ka yi sallah bata bace ba an fahimta to shine za su kawo misali insha Allah misali mutum yana sallah yana gyaran agogonsa ya gama ya yi sallah sallar ta yi ko bata yi ba mutum yana sallah sai ya manta bai kashe wayarsa ba sai aka bugu sai ya cire ya kashe sallah ta yi ko ba ta yi ba wannan aiki ya bata sallah ba aiki ne mai yawa ba bai bata sallah ba sai ya cire ya dudduba sai ya kashe saboda kar ya damu mutane wannan abin tana ringe sallarsa ba ta bace ba an fahimta to shine za a kawo misali yin abin da yake faruwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama قال وحدثني يحيى عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتاده الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم منظور الله صلى الله عليه وسلم هنا صلى سيدك جيكن يس امامه in zai ruku'i ya aje in ya dago ya dauka in zai sujada ya aje ta ya dago ya dauka har haka za a yi har a gama sallah sai aka ce wannan kwatankwacin wannan aikin bai isa ya bata sallah ba tun daga manzo Allah yayi to shi yasa shaukani yana sallah sai rawanin sa ya warware sai kama rawanin ya nada ya nada ya dace ya ce imama bi umama wali bin wali bin abil ولأبي العاص ابن ربيعة ابن أبي شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها إن زي سجد سي أجيتا in ya taso daga sujada sai ya ɗauke ta ya rungume ta haka yana tsaye yana sallah in ya gama ya ruku ya haka aka yi har aka idar da sallah saboda tausaya ma yaya saboda tausaya ma yara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya saka mishi yana kan mimbari yana hutuba sai ga Hassan da Hussein suna zuwa suna taka rigar rigunan suna tintibi manzo Allah shi ya sauko ya je kama su ya dauke su sannan ya sake hawa yace inna ma amwalukum wa auladukum fitna yace na ga waɗannan na kasa hakuri sai da naje na dauke su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wani lokaci nakan shiga sallah da niyyar na tsawaita sallar sai na ji a sahun mata ƴaƴana kuka suna ta ihu suna daga murya sai na tuna zukatan iyayensu yaya suke game da ƴaƴan uwa in ta ji kukan ɗanta ya manzo Allah ce sai na takaita sallar ba za baya tsawaitawa bil mu'minina raufur rahim haka aka ce ko قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيش منظوم الله صلى الله عليه وسلم إيش يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ملائكو سكي lura da ayyukan waɗannan su zo su maye ma wancan wayancan su ma su dawo su maye ma wannan wannan sun zo sun ɗauki ayyukan ku su hau sama wayannan kuma su suna ɗauka in sun sauko wayannan su hau haka za a ta yi har wanda aka ce ka gama aiki yaushe za ka gama aiki ranar da mutum mai ya mutu sa'annan kuma ita mutuwa ɗin almautu sahamun ursila ilaika wa umruka fi duniya bi qadri safarihi ilaik mutuwa kowa kibiya ne aka aiko ma kowa yana jira gwargwadon rayuwarka a duniya gwargwadon tafiyan wannan abin wajenka an fahimta almautu sahamun ursila ilaika wa umruka fi duniya bi qadri safarihi ilaik an dai aiko yana zuwa to ya danganci za ka rayu shekara biyu, ai tafiyar za ta yi jinkiri in mutum zai mutu da wuri kuma fa sai tafiyar ta yi gaggawa sai ta zo ta cin masa to mala'iku suna nan suna kirga ayyukanka suna ɗauka da la'asar a cikin dare da safe da sallar asuba sallar la'asar yammaci da safe saboda tausayawa da Allah ya mabayinsa sai sa lokaci za su zo ana ibada su tafi za su dawo da asuba ana ibada sai Allah ta mai su yaya kuka bar bayina sai mun baro su suna ibada muka je muka tarar da su suna ibada sallah kenan ko wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri sai su hadu a sallar la'asar ko salatin sallar asuba thumma ya'ridu alladhina batu fikum wayanda suka kwana yanzu za su hau sama su kai ayyukan fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim fayas'aluhum sai Allah ya tambaye su tambaya na da ma'ana biyu ko uku ko sama da haka kana tambaya don ka san abin da baka sani ba kana tambaya don kana son wanda zai ba da jawabin da kanshi ya tabbatar da abin da kake son ya faɗa to shi yasa abin da Allah fayas'aluhum rabbuhum ba haka aka faɗa ba wa huwa a'lamu bihim kuma ya fi su sanin abin da suke gani kaifa taraktum ibadi yaya kuka bar bayina fa yaquluna sai su ce taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna mun ba su suna sallah muka muka koma kuma muka tarar da su suna sallah to akan lissafi mala'iku sallah kenan ake ta yi ba tsayawa to sun barka kana sallah suka je suka dawo suka tarar da kai kana sallah to waye ce musu da suka tafi din na ka daina sallah eh waye ce musu da ka tafi ka daina sallah amin amin lokaci yayi to to sai mu jami'u salat kenan ko اللهم اجنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم